بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سابير أعتبر بيرجع وتنتقر hijira na da alif dari hudu da arba'in da shida daidai da goma ga watan agusta shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin jarar qur'an da ke nan ganyen oda saniyaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid الذي هو حق الله على العبيد واللفظ إمام الدعوة العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى والنشيد درس من المسند أخو السنجرين جرك رسمان بالتالي لجاب الإفكار تدم أطيلة الدين المسلمشي don kokarin kaucewa dukkanin abin da ke kishiyantarta da abin da zai iya bata wa mutum musuluncinsa ba tare da ya sani ba Allah ya madaukakin sarki ya ji kan malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya saka masa alkhairi Allah kuma ya amfanar da mu abubuwan da muke karantawa a wannan littafi da za mu yi yin aiki da shi muna nan a cikin babi da malam ya kulla mana babu ma ja'a fil istisqar bil anwar babin da ya bayani akan cewa shayar da ruwan sama ko yin ruwan sama ba shi da alaka da abin da ya shafi tauraro ko sautin wata ko wani abu makamancin wannan wani abu ne wanda da kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da ruwa shi ke tada hadari shi ke saukar da ruwan sama ba da wani dalili da cikin dalilai ba ko da an sami wani dalili na zahiri to mu gane wannan dalilin wane ne ya samar da shi Allah ne ya samar da shi sannan samuwar dalilin kadai bayi nuna cewa wannan abin za a samu ruwan sama ina fata an gane wannan don kamar irin halin da muke ci a yanzu ne za a ga hadari ya hadu malam irin hadarin da kasan cewa tabbas irin wannan hadarin in ka gaba a ruwa ba to sai dai ikon Allah in ya zo ko ta ɗan yaf yaf yaf kawai sai ya wuce abin sa ina fata mun gane wannan to da asali ana jingina ruwan zuwa ga taruwar hadari ne ko samuwar sabubba har da ma irin iska mai sanyi to da sai a ce ai kaza ne dalilin da yasa ake ruwa amma wani abu ne ikon Allah shi yasa muke ta fita muke zuwa muke rufunawa a gaban Allah muna roƙon shi saka mana da ruwa da in ba haka ba idan ya rike waye zai shayar da ku أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله تعالى ya samu dace to ya kawo mana ayoyi da hadisai a cikin wannan babi wanda ya karantar da mu waɗannan matsaloli kuma muka fahimce shi sosai a ƙarshe kawo mana hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yarda yake cewa da ni saukar da waɗannan ayoyi ke na suratu al-waqi'a fadin Allah ta'ala فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مسنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وإن الآية يسأل الله تعالى يتوكل daya bayan daya wanda ko mun riga mun bayani ko na wadannan ayoyi ne fasara insha Allah ta'ala illa iyaka farin Allah ta'ala afa bi hadha alhadith antum mudinun وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون shi da wannan labari na alƙur'ani an tumbuji shi nuna ko din da kuke raba kafa ina ba ta an gane ka san sassauci da raba kafa wani abu ne wanda addinin musulunci ya hana shi shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mutanen garin maka sun ta so ya daina zagin ya daina aibata allolansu ya dan yi da wani bangare wai kuma su yi imani da wani bangaren abin da ya zo da shi Allah ce waddu law tudhinu fayudhinu sun so ka dan sassauta ka dan rage su ma zai su dan sassauta su dan rage maka adawa mun gane wannan ne to addini ba an huda hana jama'a ba maganar raba kafa addini dama Allah ta'ala ya faɗa wa minan nas man ya'budu Allah ala harf cikin mutane akwai mai bautan Allah akan gaba bakin gaba ya shi ya raba kafa ne fa in asabahu khairun yaqma annabi in ya samu alheri sai ya nutsu da wannan abin da ya samu sai ya addini da gaske wa in asabatu fitna amma idan wata fitina ta same shi wani jarrabawa in qalaba ala wajhi sai juya akan fuskarsa khasira ad-dunya wal akhirah yana da hasarar duniya da lahira ذلك هو الخسران المبين والذي تشي حسارة مبينة الله تعالى كفر من إيمانه جماعة كنتم هكا باع يوانا جماعة الدين هل الله ما يكي شوى فيني تناتي مكا فيني تناتي مكا أكن كأن تسو تامنا كدين شوى ألو لنسنن باسد أنفاني باسا أنفان روا باسا توتر روا باسا إن كذا لكذا شي كدينها منا kaɗan sassauta mana mu ma sai mu ɗan sassauto ai mu ɗan yi imani mu ɗan nuna cewa mu ma muna so mu ɗan nuna cewa kaza da kaza Allah yake cewa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka irin ya rage su fikire ka game da wannan abin da muka yi wahayin sa zuwa gare ka litaftari alaina ghayrahu dan ka kirkiri wani abu wanda ba abin da muka yi maka wahayin sa ba ka dingina gare mu Allah ya ce wa idan da kayi haka lattakhazuka khalila da sai rike ka masoyi kaga ashe duk lokacin da kake da sassauci sai riga ka ai wani ai ba ruwan shi wallahi ai shi ba ruwan shi da aqida ai shi ba ruwan shi shi kawai neutral ne shi baya zagin kowa don ka jana maganar baya zagin kowa to ka zama ɗan tamori kenan ɗan sassauci kana so mutane su yarda da kai manzon Allah kai dinga tara musu maganganu malam marasa daɗi haka suka dinga ji ba daɗi Allah ya ce irin ya rage su fikire su game da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka dan ka kirkiri wani abu ka jingina gare mu Allah ya ce wa idan da haka ta auku lattakhaduka khalila da sun rike ka masoyi Allah ya ce walau la an sabbatnaka inda ba dan mun tabbatar da kai ba akan wannan addinin ka tsaya kyam me zai faru laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila Allah ke saura kadan ka karkata zuwa gare su wani abu dan kadan Allah sai ce idan in da ku kai haka la azaqna ka dhi'fal hayati da mun dandana maka bala'in azaba na rayuwa ninki biyu wa dhi'fal mamat da azabar mutuwa ninkin baninki thumma la tajidu laka alayna nasira sannan ba ka da wani mataimaki da zai taimake ka akan mu in ji Allah so da zama addini ba a mudahana a cikinsa domin mudahana ana yi ne akan abin da ba da tabbas kun gane zancen kamar da ibn qayyim ya faɗa misali a zo muka da wani abu wanda yake kai wannan abin da ƙarya ƙarya ne amma wani ɗan sufa ne da gaskiya a cikinsa wannan abin kuma gaskiya ne amma akwai wani abu ne akwai wani abu na ƙarya a cikinsa akwai sirki to sai a ce to yanzu ana buƙatar ka ɗan ɗauki abin da ke can na gaskiya gaskiya na ɓangaren ƙarya ke can ma ɓangaren gaskiyan ka ɗan can ma ɓangaren ƙarya gaskiyan ko ka ɗan ɗebi wani abu kaɗan na na na na ƙaryan sai ka ɗan sarka shine mudahana inji ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace to irin wannan abin da aka faɗa Allah yana zargi mutane ne cewa yanzu ku ga sakon alqur'ani Allah ya saukar wanda ya kamata ku yi riko da shi da da turamin hakuranku amma sai a wayi gari kuna juya baya kuna son ku dinga raba kafa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna sanya arzikin da Allah ya yi muku na ruwan sama ya zanto cewa kuna kayyatawa Allah ta tsare mana imani naka jama'a wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske alqur'ani sabon Allah ne wanda babu babu kirki na ƙarya a cikinsa gaba ɗaya alƙur'ani gaskiya ne saboda ka dole ka yi imani da shi a yadda yake kuma haka za ka gaya wa mutane kamar yadda Allah ya saukar illa iyaka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Allah ka dace da mu malin tabili mazaili a cikin wannan babi akwai matsaloli الأولى مسألة تفرقه تفسير آية الواقعة أو في تفسير نآيين للتوء سورة الواقعة الله تعالى يا كاوما نتكتم بياني جمال وزن آيه بجسوان سورة نميني الواقعة وتآية جنن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كنا تنيا أرزقي لألا إيمكم يزمكنا قيتاوا jama'a ina fata an gane wannan ma'ana kuna sanya godiyar arzikin da Allah zai muku abinda Allah ya baku na ruwan sama ya saukar da alkur'ani amma sai ya zamto godiyar da ya kamata ku yi sai zama kuna karyatawa wannan shine abin da ya kamata ku yi ina fata an gane الثانية مسألة تبين ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية ambatan abubuwa guda hudu waɗanda suna daga cikin al'amuran jahiliya kamar ne akwai abba'an fil ansar ko suka game da ne dangantaka wal faqru bil ahsab da kuma takama da matsayi sai ne abu na uku akwai menene ku tuna mana yawwa akwai a kafin anniyaha akwai abu guda ɗaya aiko daga nan sai ne sai wani shayarwa neman shayar da cewa jingina saukar ruwa da tauraro sai na ƙarshe shine masu kukan mutuwa ina fata an gane to kaga wannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya sun zo da hani game da wannan kuka akan mamaci mutum ya ta kuka a ta rusa kuka to wannan ba karamin ainihin wato abin nan ba karamin bala'i ba ne sai dai akwai kuskuren da na yi tsin kaye a ciki a cikin hadisin da muka karanta wanda na fassara ko ba daidai ba ne fassarar da na yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annariha ko mai kukan mutuwa idza lam tatub sai ce me in ba ta tuba ba me zai faru qabla mawtiha ko me za a yi mata ya za ta yi ta'aran al-qiyama ta da sirbarin min min qatiran za ta mata wani irin wando ko wani irin tufafi na wutar jahannama sai ce menene min jarabin ne yawa wa dir'un min jarab da kuma addir'u shine kamar ne riga ce da ake sawa na yaki ko sulke to amma min jarabin aljarab wata cuta ce ke fitowa a jikin fata kamar ƙazuwa an gane wannan ai wanda za ta cuta ce mai tsananin menene cutarwa ga fata ga kaikayi ga menene to irin wannan cutar za a sa mata a cikin jikin ta ya feso to kafin ƙarzuwa ba ta son zafi ko ɗan ya kaje gaban ɗini ya zai faru sai jikin ya ɗauka to ga wannan ƙurajen cutar fata sai kuma a ɗauki wata riga ta wuta sai kuma a kifa mutum a jikinsa kaga bala'i kan bala'i ke to wannan yana daga cikin irin azabar da za a yi wa mai kukan mutuwa amma idan bata tuba ba kun gane rancin jama'a da wannan hadisi malamai suka ce ashe wannan ya nuna maka cewa yin kuka da mamaci babban zunubi ne wani zunubi ake ce ma alkaba'ir shine duk zunubin da Allah ko manzonsa suka ambaci ga irin azabar da za a yi wa wanda ya aikata wannan mummunan aiki sunan wannan da ne ne kaba'ir ya zama babban laifi sannan abu na biyu hadisin ya nuna mana cewa ashe kyawawan ayyuka da muke sallolin farilla sadaka da muke yi ba da kyauta ta da zumunci ashe baya kankare manyan zunubai duk zunubin da Allah ya nuna cewa babban laifi ne to in mutum bai tuba ba sai Allah ya mai azaba a kansa kyawawan ayyukan da kake da gobe ba ta kankare shi abubuwan da kyawawan ayyuka ke kankarewa jama'a ƙananan zunubai ne in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu haka Allah yake in kuka nisanci manyan laifukan da muke hannun ku gabarin aikatawa nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kananan zunubanku wa nudkhilkum mudkhalan karima za mu shigar da ku mashiga mai girma mai karamci wannan yake nuna maka cewa ashe asali a wannan tsari na Allah shi ne duk wani laifi da kake saba wa iyaye sihiri cin riba kukan mutuwa cin dukiyar maraya abubuwa irin waɗannan to gaba ɗaya in dai mutum bai tuba ba ya bari har ya mutu to sai Allah ya mar azaba akan wannan laifin sadakan da zaka yi ko ba da gidauniya da zaka yi ko wani abu da zaka yi na aikin alheri ba zai kankare maka wannan laifin sai ka tuba da ka malamai cewa babu abin da ya fi alkhairi irin mutum ya dinga yau kansa misali ka je da kirga ayyukanka na lada na yi istighfari kaza na yi kaza kaza sai yawanci ma wani sai kaga ya zauna yana istighfari dubu kaza amma sallah bai iya ba ikon Allah ko kuwa ko kuma in yazo sallan kaga ya kwato kuciya kai kif kif kif kif kif kif ya ya gama amma kuma zai maka istighfari dubu yi maka hayrala dubu to ka sani asali sallar ita ce matsala babu abin da za ka yi kusanci zuwa ga Allah da shi Allah ya so ka kama abin da ya wadata maka zaka gwara ma kai wajibin ka ajiye sahabin a gefe jama'an gane wannan ya kamata mu ri mu san fiqhul awlawiyat idan ka ce fiqhul awlawiyat shine fahimtar abin da ya fi dacewa a lokacin da ya dace kowane abu ka ajiye shi a gurbin da ya kamata kaka yi fasifi ta wani abu akan wani abu jama'a mun gane karatu Allah ta'ala ya tsare mana imanin to dan haka matsala ta bi kenan wannan ya nuna maka cewa ashe wannan mamuyanci ne in an tashi magana ka ce haba ai mu ɗan dangi ne a garin nan kai wa ma san asalinka dan baki to wannan abin da magudanci ne a musulunci baka da kowa a gari mu ɗan gari ka zo kana zare mana ido ko kuma kana gaya mana magana wannan jahiliya ce in ji annabi Muhammad sannan abu na biyu akwai alfahari da matsayi ce mu ɗan sarauta ne ni dan sanatawa ne ko dan gwamnawa ne ko dan famtekwa ne ne kai ta takama da wannan eh dan sarki wani ne to duk wannan abin ni yarima ne ki wani ne kamar ni za a yi wa kaza a ai kai din nan wannan abin da kake sanin shi jahiliya baburanci ne ka daina jama'a mun gane wannan ko yawwa sai kuma jingina saukar ruwan sama da taurari sai kuma abu na ƙarshe shine yi wa mamaci kuka a tarika matsala ta uku zikrul kufri fi ba'dha ambatan kafirci a wani bangaren su bangaren ne shayarwa ko jingina tsokar ruwan sama da fitan wani tauraro ko kuma wata idan mutum ya ce kawai tabbas wannan watan ko wannan tauraron kasancewan ya fito a wuri kaza ne yasa aka yi wa kadai to wannan ya kafita babu shi babu addinin musulunci amma wanda yake ganin cewa Allah ne ya kaddarawa amma tauraron ma yana da nashi tasirin wajen saukar ruwan sama to ka gani yayi ne ya raba kafa ya ta kuɗa ikon Allah da mai yi da ikon sauraro to wannan yayi karamin kafirci shi daga kuma yayi kufrun duna kufur yanzu wannan abin da ya kudirce bai fitar da shi daga addinin musulunci ba jama'a ina fata an gane wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a wancan hadisi da yace abubuwa guda hudu ko ithnani fil nadi huma bil kufr abubuwa guda biyu cikin mutane wannan abin aikin kafirci ne daga ciki akwai abban fil nasabi wal niyahatu ala al a wata riwaya an gane wannan akwai suka game da dangantaka wannan kafirci amma karamin kafirci wani ya hadu ala al-mayyit da kuma yau mace kuka manzo Allah ne fada to wannan yana nuna maka cewa ashe kafirci yana iya shiga idan aka shiga ta wani bangare na yi wato lissafin yanayin yadda Allah ta'ala ta gudanar da al'amuran Allah ta'ala ya tsaya الرابعة مسألة هدوء إن من الكفر ما لا يخرج من الملة daga cikin kafirci akwai wanda baya fitar da mutum daga musulunci an gane wannan jama'a eh akwai wanda wannan saboda kamar da nake bayani wancan bangaren al-khamisa na biyar qawluhu fadin sa cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa kafirun bi ko wa kafirun bi sababi nuzurin ni'ma wasu bayina sun wayi gari suna masu imani da ni wasu kuma suna masu kafirce min saboda saukan wannan ni'ima ta ruwan sama an gane wannan wa kafirun da kuma wanda ya kafirce amma ne bi sababi nuzulin ni'ima sanadiyan saukan wancan ni'ima ne to kaga wannan an bayyana cewa a cikin mutane sun kashi nawa kashi biyu akwai wanda ke imani da Allah yake kafircewa tauraro ko akwai wanda ke imani sauraro iji kafin cewa ne iji kafin cewa Allah ina fata an gano wani jama'a don haka jingina ruwa jingina saukar ruwa zuwa ga sauraro wannan wani abu ne wanda yake ba a san shi a musulunci ka kaddara kawai ko da ka ga tauraron nan shi sababi ne kawai amma Allah shine mai Allah shine musabbibul asbab to da Allah ya ga dama ba zai kai tauraron a wurin ba kuma sai a ruwan suka ce kuma yanzu nisa ce ko kafin adam taurin kai sai ce ai nisa ce ai yanayi ne kawai shi ina da hanyoyi da yawa da yake aka mutane zuwa cikin ainihin wato matsaloli iri iri Allah ka tsare mana imani da ka jama'a kun ji da ka wannan yana daga cikin abin da ya gabata jama'a mu kula da shi kwarai da gaske kamar mutumin da zai auka cikin wani bala'i ne sai wani mutum mai ƙarfi sai ya zo shiga ruwan nan sai ya zo ya tsamo shi ina fata an gane wannan to kaga yanzu ne ya kamata ya kudurta a shi ya fada cikin rafi ruwa ya tafi da shi sai wani mutum mai ƙarfin gaske wanda ya iya ruwa sai ya shiga ya tsamo shi yanzu wane ne ya cutar da rayuwarsa ban ji ba Allah ne amma wane ne sababi wannan wanda ya shiga ruwan amma in ka shi ba da labari yake tab ai wane ne ya cece ni in ban da wane ya cece ni to da yanzu na halaka yanzu ne yayi yayi kafirci da Allah kaga bai ma kawo Allah a ransa ba amma waya ba waya halittun bawan Allah waya ba shi karfin iko da iyawan da karfin jiki na ceto shi inda da Allah ya ga dama da duk biyu sun halaka ko yawwa ke da za ka ba da labari to kaga irin abin da ke faruwa ke ba wanda za ka ji ya faɗa ruwa ya ga mutane a bakin hanya ya kuma kira sunan wani in ba ko ba misali ka ce kiri kira wani malamin ka ka ce ka faɗa ruwa ga mutane kuma za su iya ke ta ka ce ni ba na so ko malam wani lokaci ce ni ko baya nan ya zuwa zai wannan ina ba ta gani to shi kwata kwata mutum da zai auka cikin bala'i yana kiran wani shirin sa ko wani wali wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah ka tsare mana ibadun shi yasa ma Allah ke baka kaga irin waɗannan misalan ka iya iya nuna maka cewa ashe wallahi ba da yake Allah shi yasa ma Allah ta'ala sai ya kawo wata ka'ida a suratul fatir ko me Allah yake wallazina tad'una min dunihi waɗannan waɗanda kuke kira kowa bayan Allah ma yamlikuna min qamir ba sa iya mallakar ko da daidai da ƙwallon dabino ko fatar da kirkin ƙwallon dabino ba su iya mallakar wannan abu ba su iya halittar shi Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ma kun kiraye su ba sa jin kiran ku walau sami'u kai ko da ma sun ji dai mastajabu lakum ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamah a ranar kiyama kuma yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wannan shirka da kuke da su kuke hada su da Allah asiru wa idha hushara an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu li ibadatihim kafirin haka za a dinga yi sha ba ku kace da kira ku ba sha ya Allah ma kanu iyana ya abudu ba mu ke bautawa ba Allah a wu ni haka za ranar alkiyama ce ka kai ko Allah ya tsine ma albarka kai ka dinga ce mana mu kira ka ce kai ma Allah ya tsine ma na ma dole ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويوم القيامة هكا يقول إيه ساجن فينا كافة فاشي ساجن فينا لأنت فاشي أما قال لك ومأواكم النار makonin ku gaba daya da wanda ya kafarta wancan din da wanda ya jinta shi ma din Allah duk yake dukan ku makoma ku jira wuta Allah ka kare mana imanin shi ta yake da kwarai yake da muhimmanci kwarai da gaske ke kiyaye wannan na'am na'am eh to ai shi ne kiri na maka abin da faru zuwa kiyama ai shi Allah ba ruwan shi abu ne ɗaya kawai wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula amma in ka bari an ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba sai mun aika da manzo idan wasu malamai suka ji suka batar da kai kuma ka bi su an gane wannan alhali ga ne gaskiya me zai faru na'am na'am eh ai a lokaci yana da wahala ka ce wata al'umma ga ta bayi faɗin gaskiya illa iyaka akwai mai zaƙin baki wanda ya kowa baki zai tara mutane ya mutu roman baka da yawan mutane su bi shi saboda abu ya dace da abin zuciya su yake ne yake so ƙa'idar Allah ce jama'a duk mutumin da ke bin Allah yake son gaskiya ko da hanyar bata yake bi sai Allah ya nuna mara gaskiya jama'a mun gane wannan tabbas wallahi ba zai mutu ba sai Allah ya nuna mara abin da yake gaskiya to ai in ka ce ka cire waɗannan to zai zama ranar kiyama kowa zai shake dama ai ɓatarwan ba tare da ilimi ba ai matsala ce shi yasa da Allah ya halicce ka sai ya baka dama ka je ka nemi ilimi fa'alim annahu la ilaha illallah kaga wannan shine asalin tushe ka fara sanin ilimin tauhidi ka kalli suratul nahl abin da sai bayani liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilmin kaji dan su waɗanda suke batar da mutane su ɗauki cikakkun nauyin zunubansu a ranar alkiyama da ma nauyin yawan mutanen da suka batar ba da ilimi ba su suna da ilimi sun san ƙarya ne amma su waɗanda aka batar jahilai ne to da haka da jahilin da wanda ya batar da jahilin gaba ɗaya sun tura su Allah ka gari mana imani shi yasa muke yi haɗari ka fahimci gaskiya ka kiminta to za ka gane baka da wayo amma ƙila in Allah ya ce mutum ka yi riwar ka isharatin a duniya wani kuma sai ran da mala'ika ya zo ɗaukar ranka za ka gane wannan karatun a lokacin da dana sanin ba zai maka amfani ba yau min aqawlil mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura Allah ka kai man imani sai da nawa sai da shida الثالثة مسألة شدة التفطن للإيمان في هذا الموضع سن لورا an gane wannan shine at-tafaddul sanya lura da kula game da imani a wannan bangare me wannan ke nufi ka jingina saukar ruwan sama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ka ce muqina bi fadlillahi wa rahmati an yi mana ruwa ne da falalar Allah da kuma jin kansa mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi السابعة مسألة تبقي التفطن للكفر في هذا الموضوع موضع متين يقري يفتقو يغاني akwai kuma kafirci a wannan bigiran shi ma shi ne jingina saukar ruwan saman da tauraro kadai da kore aukuwan wannan da ikon Allah mun gane wannan to dole mutum ya zama yana lura yana hankaltar irin waɗannan abubuwa الثامنة مسألة تتقص التفطن لقوله لورا دفن ذا لقد صدق نوء كذا وكذا يشي حقيقة تورار كذا لكذا يجسيا معنى لو كان تورار أوري كذا شيء سبب فاروا كذا لكذا تولن بعد ألمان أبني ولي كما تبتين الورنش ina fata an gane wannan to wannan kaga yana kusa da ka ce ma muqimna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa saboda tauraro kaza da kaza ina fata an gane saboda ni yabo da gaskiya yabo da gaskiya yabo na gaskiya to yana sa mutum ya zanto ya dingile imaninsa zuwa ga wannan abu ina fata mun gane Allah ta'ala ya samu dace an gane abin da nufi kuwa التاسعة مسألة ترى إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها فتر دا فتروا فتروا عندما لم يكي ومن قويو مسألة أما ثانية تبايا kun gani ina son karatu da kai abu ne amma ba zan faɗa maka abin ba kawai kai sai in tambaye ka shin ka san kaza manzo Allah ya tambaye ko yake shin a tadaruna ma za qala rabbukum shin kun san menene ubangiji ku ya faɗa a wannan dare da saukaruwar saman nan qalu Allah wa rasuluhu a'lam to kaga mutum zai rubuce nan ya gane akwai wani sakon da ake so a isar masa an gane wannan to kenan a matsayin ka na malami za ka iya karantar da mutane irin wannan ka jefa tambaya sai an gama ba da wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza fahimta kowa to za a fi da hankali zuwa gare ka kowa ya ji a shin na yi daidai ko ban yi daidai ba in kuma baka yi daidai ba ko baka sani ba to sai ka ce to a sanar da ni mana to galibi a irin wannan yanayi idan aka faɗa maka abu baka mantawa saboda ne an yi tarayya da kai wajen gina maka wannan ilimin kai ma ka bada wani bangare na gudunmawa saboda ka zai wahala ka manta da wannan ilimin mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kuma ana yin wannan saboda jawo zukatan waɗanda suke masu sauraro misali mutum yana wani abin daban suka ce wani me kaza ka zo da kali sai dawo inda yana da tsawaya ne to sai ya rabu kafar mai kunya ko ko kada kuma ka ga yara suna ta bada ansa kai kuma ba ga kanan gandane ne amma ka kasa komi Allah ka shirye da mu al-ashira ote da qawlihi ko saboda fadin da atadruna maza atadruna maza qala rabbukum shin kun san menene ubangiji ku ya fada al'ashira mas'ala ta goma wa'idun nariha narko da aka yi wa mai kukan mutuwa idan muka ce narko shine alkawari na azaba ku rike wannan wannan wannan terminology ba za mu dinga mai ta hausa mu ce alkawarin azaba sai dai ce narko in ka ji an ce narko to shi ne wani alkawari na saukan azaba a kan wani mun gane karatu to don haka akwai narko da aka yi wa wacce take ne kukan mutuwa idan ba ta tuba ba kafin mutuwarta za ta tashi a ranar alkiyama a kanta akwai wando na wuta da kuma riga ta ainihin wato wannan ƙwaraje masu tsananin cutarwa ga fata na wuta rigar wuta za a sanya mata da waɗannan ƙwaraje masu sanya mike da kuma damuwa a jiki Allah ta'ala ta tare mana imanin babu qawli ta'ala kun ce babun ga wani babi qawlin Allah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله cikin mutane akwai waɗanda suke rikan wasu waɗanda ba Allah ba an dadan a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna nuna musu ƙauna irin ƙaunar da duk ake wa Allah an gane wannan ko kenan kamar ka ce wannan babi zai karantar da mu ƙa'ida game da soyayya ina fata an gane eh ƙa'ida game da mene soyayya dole ka ji kana kaunar Allah fiye da kowa fiye da komi na farko kenan abu na biyu dole ka ji kana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fiye da kowane dan adam da ya taɓa rayuwa a bayan ƙasa mun gane wannan to yaya soyayya Allah take ya kuma soyayya manzon Allah take mun gane wannan ne tambayoyi guda biyu muna zuwa kansu abu na farko jama'a dukkanin wani abu na ibada an gina shi ne akan soyayya Allah ya samu gani son ka da Allah ne yasa kana cikin baccin ka mai daɗi aka tashi ka daga bacci ka ɗebi ruwan sanyi gashi ana sanyi da asbahin nan ka yi alula ka samu hanya kana tashi majina kana komai ga wani ma da kasma to haka za ka yi ka kamo hanya ka zo masallaci ne kisa yi wannan sun Allah ya jawo ka zuwa ga wannan in da ba ka sun Allah za kula da abin da ya umarci ka da shi mun gane wannan karatun jama'a to wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci don haka soyayya ita ce nan asalin tushen addini shi yasa kiyayyar da kafirai ke wa Allah ne ya tafi cikin addininsa mu kuma san da muke wa Allah ne ya sa muke son menene san addinin Allah muke kuma bauta wa Allah kamar yadda yake so kuma yarda da shi da ma'ana fata an gane wannan da haka duk wani tushe na addinin Allah an gina shi ne akan mene akan soyayya Allah ya sa mun gane da cikan soyayya ne addinin mutum ke cika da tawayan soyayya ne kuma tauhidin mutum ke samun tawaya addinin duk samun tawaya ina fata an gane wannan jama'a don haka sai shi malam muhammad ibn abdul wahab yake so ya faɗakar da mu game da ainihin wato wannan babban ka'ida game da ainihin wato soyayya akwai littafi guda da ibn taymiya ke da shi mai suna qa'idatun fil mahabba ka'ida game da soyayya ya ake yin soyayya ya ake son Allah ya ake son manzon Allah ya ake son bayan Allah na kware kowane ka'ida game da soyayya ya ake yin ta wata ranar nan da mutu insha Allah ta'ala za mu karanta wannan littafi da izinin Allah ina fata an gani ba littafi ne mai girma risala ce karamin littafi ne wanda ba zai dauki tsawon lokaci ana karantar da shi ba Allah ta'ala ya tsare mana imanin da ka so sai malam ya kawo mana wannan aya wa minan nasi a cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda ke rikan wasu wanda ba Allah ba a matsayin bishiyoyi da Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗannan kishiyoyin irin son da suke yi wa Allah kun gane karatu kuwa ba ku gane ba ku an gane in kun gane ne ku gane na'am ku faɗa mu abin da ku gani ka kaji kun yi bayani ka yi bayani sai a gyara maka in ba haka bane bari ka kanta ayat dai Allah ya ce wa minan nasi cikin mutane akwai waɗanda man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda ke rikan wasu wanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum suna son waɗannan kishiyoyin ka hubbillah kamar irin soyayyar da ake yi wa Allah na'am ina misali cikin mutane haka ce yanzu mutumin da ke bautawa annabi Isa me yasa ke bauta masa ba ji ba san da yake annabi Isa ne ko ya ta haifi ganin ma kai ina ai garbi sautu ma a ce bawa ne wannan sai dai a ce dan Allah ne ko ɗayan Allah uku ne ko na makamantun wannan to san da yake masa ne har ya kashe zuwa gabe zuwa ga bauta masa to irin san da yake ma Allah ya kamata a yi wa Allah Allah ya ce a bauta min shi kadai sai ce a kai abin yayi kadan ai shi ma wannan kaga dan Allah ya kamata a bauta masa kun gani yanzu ya raba soyayyar irin son da ake yi wa Allah a nemi hukunci zuwa gare shi shi ke wa shi ke yi wa annabi Isa alaihi salam yanzu kaga ya rika annabi Isa a matsayin ne a matsayin abin bauta shi shi ya gawa shi shi ya ga Allah kun gani karatun yanzu Allah ya ce maka kada ka sha giya إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون sai ya gaya maka cewa ai akwai matakin da za ka kai a addini wanda duk abubuwan nan haram kai Allah ya halatta maka yanzu wanda ya gaya maka wannan sai ka ɗauka ka yi aiki da wannan abin Allah ya ce kakka yi wani kuma ya ce maka yi yaya yanzu ka sanya wani ya zama kishiya ga wani kishiya da Allah saboda kana son Allah amma kana ganin a'a ai wani ma da ya faɗa yana da hujja ai ya kamata shi ma a bar biyayya to irin son da ya kamata kai wa Allah na kalifanta sai ka kuma kana yi a matsayin kana harabtawa kanka to ka riƙe wancan wanda ya maka wannan umarnin a matsayin Allah ne a matsayin kishiya ne ga Allah ko ka yarda ko baka yarda ba aikin ka ne kawai zai nuna ba magana ka ce ko aini wallahi tallahi aini ban fi kishiya bane ga Allah oho sun ta matsi ma wannan damuwa kai kaga Allah ya halal ya haramta shi kuma ne yayi ne ku karanta hadithin Ali ibn Hatim ai mun karanta shi a baya aqwaifu ku za mu zo mu same shi a gaba ko mun karanta a baya mun karanta a baya ko hadithin Hatim al-Ta'i eh za akwai yin shi a babin baya amma za mu san za mu sani kuma anan gaba me yake cewa yace na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji manzon Allah yana karanta wannan aya ta suratul tauba Allah yana cewa ittakhadhu ahdarahum ana magana akan kiristoci da yahudawa yace ittakhadhu ahdarahum sirrike ma manyan malamansu wa ruhbanahum da masu bautan Allah cikin su arbaban min dinillah ababan bauta kuma bayan Allah wal masih ibn maryam sannan sun ji annabi isa dan maryam abu bauta ba Allah ba Allah ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su da sai dai dan su bauta wa ubangiji abin bauta guda daya la ilaha illa hu babu abin bauta da cancanta shi sai aka ba iya ce manzo Allah haka manzo Allah to ai ba mun sa waɗannan waɗannan sanin bi sa muke yi ba malaman mu wallahi ba ta musu muke ba sai manzo Allah ce a in tambaye ka mana yake to ba ta halatta muku haram ku yi biyayya don haka yake muna yi ba ta haramta muku halal ku yi biyayya haka yake muna yi sai manzo Allah ce fatilka ibadatuhu ai wannan ne bauta muku kun gane karatu ba wai abba ne zaka ce ai sai ka kaya da a kawai aikin ka ne zai yi cewa haka ne ka riƙe wani a matsayin kishiya ba wane ba ba Allah ba dole jama'a mu ta tsantsan da wannan duk wanda ka sani mutum ne malamin ka ne shehin ka ne ko an ce mishi wane ne shi duk abin da zai faɗa ma ka duba in ya dace da abin da Allah ya ce a yi ya dace da abin da manzon Allah ya ce a yi ko na hannu to ka yi a kai amma in ya saba ta je masa kayansa shi ne ka tsantsanta soyayyarka da bautarsa ga wane ga Allah shi kaɗai amma saɓanin haka akwai maza akwai gajiya Allah ta shirya da mu Allah ta an fahimta ko ƙarin bayani na'am gaskiya ne ba da ma insha Allah ta'ala Allah zai ba mu tsawon rai da kuma iko eh wannan kenan to saboda ibada an gina ta akan soyayya ne ita ce mahaƙiƙarin ibada ina fata an gane wannan yawwa yanzu da mutum zai bauta zai bautan ba tare da soyayya ba za a karba masa ba ta karbu ba ina fata an gane wannan amma idan mutum yana son Allah yana son aljannar da Allah ya alƙawari to kaga dole zai ga hanyar da ake samun wannan ne amma bai sai ce maka aljanna ke nema ko ina bauta Allah sai ce maka shi ba ma yana bauta Allah bane saboda aljannarsa su sun yi sanin malam ba ina bin dokokin Allah saboda tsaron wutansa bane mu mun yi sanin to ina kuke kenan kai ba ka aljanna ko ba ka wuta to kaga ko dama Allah ya raba fariqun fil jannati babu yan tsakiya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare suna aljanna Allah ka sa mana ciki wani bangaren suna wuta Allah ka kiyashe mu soyayya tana tafiya kashi biyu kashi na kashi biyu akwai soyayyar ibada mahabbatu ibada soyayyar da ibada ce bautan Allah ne tsantsa ita ce wata ke sa bawa ya zanto ya kaskantar da kansa ga Allah yana girmama Allah wannan shine abin da zuciyar ɗan adam ke tsayuwa wajen girmama wanda yake ƙauna da girmama shi da kuma bin umarninsa da kuma hannuwa daga abin da ya hana an gani irin wannan soyayyar ba a yi kowa irin ka sai Allah shi kaɗai. Allah ya mun gane. Don haka kenan wanda ya so Allah tare da wani Allah kaga ya yi shirka da Allah ke sa babba. Haka ne? Don so irin na ibada jama'a ba a yi kowa sai ba sai Allah shi kaɗai. Wannan kenan jama'a. Na biyu akwai soyayya wacce take ba ibada ba ce a karan kanta amma idan mutum ya yi ta nufin ibada kuma Allah ya ba shi lada kun gane kuwa to ita ma kala kala ce ita wannan soyayya na farko akwai soyayyar da ake yin ta don Allah kuma domin Allah an gane wannan kai me yasa aka yi wannan soyayyar saboda Allah ne misali muna son annabawa muna son manzanni haka ne muna son shahidai muna son salihan bayi me yasa muke son su saboda suna son Allah sai muka biyo muna kaunar saboda wannan kaga wannan abu ne wanda yake karɓaɓɓe a addinin musulunci ina fata an gane wannan sannan muna son sallah muna son zakka muna son ayyuka na alkhairi saboda ne saboda Allah ya yi umarni da su kaga shi ma wannan ibada ce wacce in yi ta domin Allah ne nau'i na biyu shine soyayyen da kake yi saboda tausayi da kuma jin kai kamar ne kamar son ɗa haka ne kana son ɗanka saboda menene saboda tausayi saboda kuma jin kai ina fata mun gane wannan kamar son masu rauni ƙaunar mare lafiya in mutum ba shi lafiya ka jiya Allah sarki ba ne Allah Allah ka ba wani lafiya har ma ka ɗan ɗauki wani ka kai mishi ka ba shi mene kyauta saboda kana tausaya masa wannan abin da kai mishi kaga ibada ce kana tausaya masa saboda jin kai saboda rahma ina fata mun gane wannan nau'i na uku shine soyayya irin ta girmamawa soyayyar ta girmamawa ba ta ibada ba misali ko mutumin da ba musulmi ba ai yana girmama mahaifinsa me yasa saboda soyayya kuma ko da mutum ba musulmi bane yau yana son mahaifinsa ko bai so yana kuma girmama shi yana son malamin sa ya karantar da shi addini haka ne yana son dukkanin wani mai umarni da alkhairi a cikin al'umma kaga shi ma wannan menene soyayya ne ya jawo wannan abu jama'a ina fatan fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace nau'i na hudu ita ce min soyayya ta ɗabi'a soyayya ta mene soyayya ta ɗabi'a wanda ɗabi'ar ɗan adam ne kawai nuna soyayya game da wani abu an gane wannan wata yin soyayya ɗabi'a kowane mun yana son cin girki ko ba ka so ƙarai ƙarai ka je to ƙarai ƙarai kana son shan abin sha kana son zoɓo rogo kana son shan kudin aya kana son abubuwa irin waɗannan kana son gida mai kyau kana son mata mai kyau kana son tufafi mai kyau ina fata mun gane wannan duk waɗannan ka ga so ne ɗabi'a wanda wannan babu da a cikin sa ina fata an gane wannan to duk da haka kaga wa'in soyayya a karan kansu ba ibada ba ne amma idan ka yi shi domin Allah kana samun mene kana samun lada misali abinci za ka ci sai ka ce bismillah ibada ta shirin ke kai ce sun cin abincin ka ci don karayu amma sai ka ce bismillah za ka ci abinci zai ci ya ƙare da ka ci abincin kuma kai ne cewa na ce don in samu ƙarfi da zan bauta ma Allah ka ga niyyar ka mai ce mai kyau ce saboda kaga za ka samu ladan wannan niyyar da kai ina fata an gano na jama'a Allah ta'ala ya samu dashi wannan ke na jama'a to duk waɗannan jama'a idan ɗan adam ya rike su a matsayin bauta ga Allah to yana iya samun lada a kansu ina fata an gano wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dashi to anan da zan tambaye ku a cikin nau'o'in soyayyar nan da muka ambata wanne ne Allah yake nufi a cikin guda biyun nan mahabbatu ibada ko muhabbar da ba laifin da ibaratin bi zatiha wani ake nufi muhabbatin ibada ake nufi a wannan babu sai ne irin na bauta kaga duk a cikin abin da na ambata ban ambata maka ɗayan kishiyar ba cewa Allah ya maka umarni wani ma ya saba wannan umarnin to a irin wannan ma soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana shigowa nan ina fata an gane wannan akwai tauhidul ta'a kaɗai ta yin biyayya shine kada manzon Allah ya kawo maka wani abu wani shi ya kawo wani ya kawo maka kishiyarsa kuma ka yi biyayya ga wancan ka kyale na annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna rashin cikin imaninka Allah ta mun gani manzon Allah ya ce ayi kaza ayi kaza wani sai ce a ai ba dole bane ba in ma kai kaza yayi da ka kai ka bi wancan ta kai da manzon Allah ka ga wannan yana cewa baka da manzon Allah ke dan sai da Allah ya fi ka'ida ma game da son Allah yaya ake Allah ya so bawa shine in bawa ya kaurace manzon Allah ya ke da manzon Allah sai an mar biyayya duk a cikin duk abin da ya umarni an gaskata shi a duk labarin da ya bayar sannan kuma ba a bauta wa Allah da komai sai abin da manzon Allah ya shar'anta to dai sai a gane kana son manzon Allah amma ina son manzon Allah amma duk wata ibada manzon Allah ce ayi kaza take kishiyarsa kuma ka muka turgari cewa mu ne masu ƙwarin manzon Allah wa zai ji da kai a wannan sai da wanda bai sani ba ko sai da wanda bai sani ba Allah ka shirya ka wannan wannan ke jama'a to Allah ta'ala ya ce wa minan nas wannan minti wata irin minti minti ta da ibiya an gani tana nuna wani bangare kenan wa minan nasi akwai wani bangare daga cikin mutane man yattaqidu min dunillahi andadan wanda yake irkan wasu wanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi ga Allah me aliddu أندادا جمع للجن شيء الشبيه والنظير mai kama da wani ko kuma tamka da wani wajen daraja wajen soyayya wajen girmamawa da dukkanin abin da ya kama da haka shi ne ma'anan andadan kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son Allah irin soyayyar da ake yi wa Allah suke yi wa Allah sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suke da imani su suka fi tsananin nuna ƙaunarsu ga Allah ita wannan fasaran tana da wajibi daban-daban waɗanda malamai suka yi an gane wannan insha Allah ta'ala Allah ya mu darasi na gaba sai mu gani bayani irin wannan nau'i na soyayya da ainihin wato ake wa mutane a wannan bigiren insha Allah ta'ala ga mu wannan kawai mukaddima ce muka yi game da wannan babi mun yi sai mu dora kan karatu na gaba insha Allah ta'ala inda lokaci ya kure nan za mu dakata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ta biya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh